أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya da yau ba mu samu karatu ba saboda ruwa to Allah mun gode maka bisa ga ci gaba da karatu muna alfiyatu bin malik ah, ina jin za mu tashi wal hasfu hatmun ma atin badala min fi'ilihi kanadlan na kandula haka ne na'am eh hatmun ma ati badalan
وحصد عامل مؤكد امتنع في سباب الجنون متسع
to can ba kenan wa hasfu amil muakkad imtana wa fi siwahu li dalilin muttasi to muna kan maf'ul mutlaq muna kan maf'ul mutlaq mun san المفعول المفعول المطلق نوعي uku ne akwai al-mu'akkid lifi'ilihi ko idan ka ce darabtuhu darban kaga wannan masdar ne yu'akkidu fi'ilihi yu'akkidu fi'ilahu sannan kuma sai al-mubayyin لنوع الفعل كمان من سيرت سيرا زيد كاغا سيرت لا تفيا كمان دا ذات بيكون irin tafiya sai ka ce sayar zaidin irin tafiyar zaidin sannan kuma akwai almubayyin li'adadil فعل كمان تشي مني ضربته ضربتين أكلته أكلتين كو أكلات كو kaga wannan maf'ul ne yana bayanin maf'ul mutlaq ne yana bayanin nau'i adadi afwan wannan kuma maf'ul mutlaq ne yana bayanin mene nau'i irin aiki irin yanayin aikin wannan kuma yana karfafa fi'ilinsa ne to akwai wanda ake shari'a akwai wanda kuma ba a sharewa shine sai ibn malik yake zai mana bayani yanzu da nuna mana ga wanda ya halasta a share shi ga wanda kuma bai kamata a share shi ba mun bance shi ko to shine yake cewa wa hasu amilil mu'akkadim tana nan ne wa fi siwahu li dalilin muttasa sai ka ce wamtana ka hana hasu amilil mu'akkad amil na fili mu'akkad ka hana a share shi shi ba a share shi wato ma'ana idan ka ce darabtuhu darban ba zai yi kawai ka ce darban ba kawai haka nan ba darban kawai ka shiru wai a matsayin cewa yanzu idan muka lura darabtuhu darban yanzu wane ne ya ma darban nasba shine filin daraba saboda shi shine mene amil nash mun gani to ba zai yi kawai ka zo ka ce mana darban kawai ka taba banka ba di ma'ana darabtu darban domin darban din nan darabtuhu shine mishi aiki shine amil nash to ba zai ba za ka share shi ba shine wamna harfu amil mu'akkad wamna harfu amil mu'akkad ka share amil mu'akkad amma in ba shi bane to jawazan ana iya sharewa ka misali ka ce sai da zaidin ka kaman wannan kenan ko za ka iya share mene sirtu sai da zaidin da wani zai tambaye da wani zai tambaye ka ayu sayin sirta ayu jilsatin jalasta jilsatal mutawadi jilsatal mutawadi ka ka share amil nashi ko haka nan ma aka da tanyi da wani zai tambaye ka kama kalta kana da kuma ka ce mishi ne akaltani ka share amil na shi shi filin mun fahimci nan ko to shi ne ibn malik ya nufi wamna hasfa amil na fi'ilin al-mu'akkad al-mu'akkid al-mu'akkid li amilihi al-mu'akkid li fi'ilihi ka hana shafe shi masdar ah, mahu- abin nan fi'ilinsa wa fi siwahu wa muttasi'un wa muttasa'un abin yalwata ne fi siwahu a wannan sali dalilin saboda dalili kenan ashe almasdar almubayyin li nau'il fi'il da kuma almubayyin li adadin fi'il zaka iya share fi'ilinsu sai ka bar mene zaka iya share amin din kamar yadda nan zamu ga wani ne iya ba sayar sayar zarin nasma nan a ga amin nan shi na ko wannan ma a kan tushe mu wannan nasba shi ne amil ɗin to shi wannan la yuhzafu amma shi wannan da wannan yuhzafani jawazan yuhzafani jawazan za a iya share su mun fahimci wannan ko? نعم والحذف حتم ما آتي بدلا من فعله كان دلا الذ كندلا تعامل المصدر أنا شاري شواجبي أو أسقراني إذن يتسيا بدل min fi'ilihi shi kuma ana kiyasta shi ne a gaban mene a gaban umarni da hani kun gane misali ka ce yaman la qu'udan kamar misali ka ce ƙiyaman laƙo'udan ƙiyaman laƙo'udan ma'ana ƙun ƙiyaman laƙo'udan to yanzu menene wannan ƙumnin shi ne amil nawa ne na ƙiyaman ko tunda shi ne mishi nasu ba to za a iya share shi a irin wannan hali ɗin domin wannan masdar a nan بدل ne an fi'ilihi badal an fi'ilihi shine aka zo da shi domin a ya zama ya ma- ya musanyi fi'ilinsa kamar wabil walidaini ihsana ai wabil walidaini ahsinu ihsana kaga nan amil masdar an share shi shine wal hadfu had- hatmun share amil masdar wajibi ne ma atin badala tare da inda aka ga shi masdar din ya zo badalan badalan an fi'ilihi ya mayyama fi'ilinsa shi ne ma'atin badala min fi'ilihi mun binci wannan ko? masha Allah kama misali ka ce kuma shi ana gane shi ne wajen fi'ili amri wajen menene wajen umarni ka misali zihaban la julusan zihaban la julusan ai izhab zihaban la julusan kun gane? ƙira'atan la kitabatan bi ma'ana ikra ƙira'atan la kitabatan formula shi kenan ko wajen addu'a kamar sakayen laka sakayen laka bi ma'ana sakakan lahu sakayan ya ya fita kamar misali inda ya zo a cikin baiti nadlan fisgewa allaz wanda yake makwab allaz wanda yake kun san allaz isin musul ne fa allazi to akan ce allaz allazi allaz sai a share din a daure zalin din kandula kamar ne zuwa cikin baiti undul undulan ne undul undulan ka fisge fisgewa ga baitin nake cewa يمرون بالدهنا خفافا إيابهم ويرجئن من دارين يجرى الحقائب بجرى الأقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب على حين ألهى الناس على كسن دي شغل تد متاني على على وكم جل أمورهم على كسن جل أمورهم ala hina jullu umurihim a lokacin da mafi yawancin al'amuransu alhanna sai shagaltar da mutane fanadlan ya zuriqul mala ya kai zuriqu ka kwace kudin nadila salibi irin yadda dila ke kwace ko ke fisge abin fisgewansa in zai farauta to kun ga fanadlan din nan sai ka ce masdarun ismun mansubun ala annahu نائب مصدر وعامله محذوف تقديره اندل ندلا شكرا اندل ندلا يا بتا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا هل لا يكمن لك cikin inda ake share amilul masdar kar ku manta fi'ilin da yamma masdar na sama shine amilul masdar din yau zafu ana share shi shi ma amilul masdar wanda ke share shin wajibi ne idan ya zo domin tafsili domin ya bayanin sakamako kamar faɗin Allah madaukin sarki fa imma fa hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a fa imma mannan ba'du wa in ma fida'a kun gani fa imma mannan ba'du wa imma fida'a bi ma'ana fa imma an tafdu abafon فإما أن تمنوا تمنوا تمنوا غني تمنوا منا أو تفدوا فداء تو إنا غامنن كو مصدر إنا عامل ناشي shi ne tamunnu nan ma fida'an masdar ne ina amil nashi tafdu duk sai aka share su ba ka ba to saboda haka aminul masdar shi ma ana share shi wujuban a ina idan ya zanto yana bayanin sakamako akiba ko kuma karkin lamari yana tafsili ko dai ayi kaza ko ayi kaza shine wa malin tafsilin hakan nan duk masdarin da ya zo domin tafsiri yana bayanin tafsili akiba sakamakon kaza ko dai kuyi kaza ko kuyi kaza kam kaman kaman fa imaman nan to yuhzafu amiluhu ana share amil masdar a nan gurin haisu anna ai haisu zahara anna bi ma'ana zahara anna da ainin zahara duk inda hakan ya bayyana imma darban wa imma tarkan bi ma'ana imma an tadribuhu darban wa imma an tatrukuhu tarkan an shara amil masdar ya shiga كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فاعيل للاسم عين نائب فاعيل للاسم عين استند هكذا أنا شارع من المصدر وجوبا idan masdari ya zo ya mayyama fi'ilinsa wanda ya jingina akan wani suna wanda aka bada labari da shi misali zaidun sairan sairan kun gani zaidun sairan sairan in ka lura zaidun ai mubtada nan ko sannan kuma nan sairan sairan ai masdar ne wanda ke fi mahallin rabi khabar ko to anan an share ina amil masdar ba zaidu ne mai nasaba ba to shikenan bi ma'ana zaidun sir sairan sairan ko zaidu yasiru sairan sairan zaidun yasiru sairan sairan shikenan kaga amil masdar anan an shafi shi mun fahimci nan ko shine kaza mukarrarun in kun lura ba gashi na an mamita ba sairan sairan ba menene yi sairan nasba shine fili da aka share sairan sai ka ce masdarun an almasdarun na'ib an fi'ilil amr ko kuma an fi'ilin takdiruhu zaidun yasiru sairan sairan sairan na biyu taukidi ne mun fince shi ko wazu hasirin hakanan da kuma inda aka takaita shi da inda aka takaita shi aka yi hasuru shi ma ana sharewa ka misali ka ce ma zaidun illa sairan ma zaidun illa sairan ba ga an yi hasuru ba ga na fiye ko ga istithna istithna kaga hasr ko to saboda haka takdirin shine mene ma zaidun illa yasiru saira to ashe amil mazara an share shi ne anan saboda mene hasr da aka yi ma Ibrahim illa mishiyan ai ma Ibrahim yamshi illa mishiyatan ko mishiyan mishiyatan to kaga nan ai an yi hasr ko shine sai ce wazu hasrin warada wazu hasrin da inda aka yi hasrin shi masdar din warada na'iba fi'ilin istanad ainin sannan kuma haka na ana share shi shi amil masdar bayan ya zama mukarar bayan ya hasarinsa to in bai ai hasir ba kamar zaidun sairan zaidun sairan to nan in ka da maka share in ka da maka bash zaidun yasiru sairan zaidun sairan kana da fuskoki guda biyu ba wajibi bane a na wannan gurin mun fahimci wannan ko shi ne ke cewa ware da na'iba fi'ilin to inda nan inda a nan inda ake share shi shine inda aka samu shi mazdan din ya zo na'iba fi'ilin ya maye fi'ili lismi ainin ga suna na hakika istana da wanda yake ya dogaranta a kai da zuba zai idan muka duba da kyau zaidun illa sairan ko to ku duba da kyau ku gani nan ba ga ismi ainin ba zaidun in ka lura da kyau a gaba ba ga sairin ba to sairin din ai na'ibun na an fi'il amr ko to shi yasiru anan da aka share shin an jingina shi zuwa ga illa ne ko ko zuwa ga zaidu zuwa ga zaidu ne don ma zaidun illa sairan ai ma zaidun yasiru illa saira kaga usmidu fi'il huna ila zaid wato wannan kaman karatun da muka yi ne kwanaki na balaga mahkum da mahkum alaihi ko da muslim da muslim alaihi ko inda ake share shi inda ake share shi inda ake share shi wa minhuma yad'unahu mu'akkida li nafsihi aw ghayrihi fal mubtada nahu lahu alayya alfun urfa والثاني كابني أنت حقا صرفا yana daga cikin guraren da ake share masdari a afon yana daga cikin gurin da ake share amil masdar wanda ke share shi din wajibi ne shine almasdar da ake ce mishi almuakkid li nafsihi kun gane ko don masdar din zaka iya kasa shi kashi biyu ta wani in another perspective al-masdar المصدر عفوا المصدر المؤكد ligairihi shi ne wannan magani lifi'ilihi ke na yi ya akidu fi'ilahu kaman darabtuhu dorban yanzu wannan masdar a nan ya aka da menene ya akidu fi'ilahu ko? madalla akwai kuma almasdarul mu'akkid li nafsihi wannan shi masdarin yana karfafa kansa ne ka misali in ce maka aqulu laka haqqan aqulu za aqulu laka haqqan kun fahimci nan ko bi ma'ana okay أقول حقا أي بمعنى أوكي عفوا أقوله حقا كنغاني أقول أقوله وأحقق أحققه حقا وأحققه حقا to ku duba da kyau ai na ci ne aquluhu hakan ko to wannan masdar din yana tabbatar da aqulu ne yana ta'kid tawkidin aqulu ne a'a yana ta'kidin uhaqqiquhu hakan ne uhaqqiquhu gashi ne da ashari ba sai ga to ai nan wannan masdar din gashi akada nafsahu ko nafsa fi'lihi to shi ne masdar mu'akkid li nafsihi masdar da ke karfafa kansa kamar misali ka ce ok gashi nan ya kama a cikin misali a afuwan kai na je baitin gaba ne ba yana daga cikin masdarin da ake share amin dinsa al-mu'akkidu li nafsihi okay to to to to to lahu alayya alfun urfa lahu alayya nahwu lahu alayya alfun urfa kun gani lahu alayya alfun ur- irfa urfa okay wa minku yana daga cikin masdari wanda ake shafe shi wujuban ma ya da una hu mu'akkidan shine masdar da ake ce mishi al-masdar mu'akkid li nafsihi kun gane aw li ghairihi ko kuma li ghairihi ana sharewa fal mubtada kun ga wancan da wanda aka fara da shi al-mu'akkid li nafsihi shine kamar mene nahu lahu alayya alfun urfa lahu alayya arfun ulfa shine yakan zo a gaban mubtada kun gani lahu alayya alfun bi ma'ana lahu alayya alfun a atarifu urfan ina sakankan cewa haka sakankan cewa so urfan din nan masdar ne wane ne mishi nasuba abin da mishin sama shine irin jinsin fi'ilinsa ai a tarifu urfan mun gani wasani misalin na biyu kuma shine allazi akidu gairahu wanda yake karfafa wannan sa shine anta haqqan sirfan a yanzu ku duba da kyau anta haqqan sirfan na to ibni anta haƙƙan sirfan tsantsa shi ne sirfan ibni ai an tabni kai ɗana ne haƙƙan kun ga ai haƙƙan wani iri ne wannan mu'akkid lin nafsihi ko domin wa haƙiƙu haƙƙan to yanzu kuma sirfan shi kuma yana ta'kidin haƙƙan ne anan kun gane sirfan yana taukidin yana gani ko sirfan yana taukidin menene haƙan to yanzu sirfan da haƙan maddan filolin harfan su iri ɗaya ne to kun ga anan sirfan tsantsa a kada haƙan masdar masdaran akhar kuma ya fita كذاك ذو التشبيه بعد جملة كما يليبك أبوك ذات أدلة كلي كليبك كليبك أبوك ذات أدلة sannan kuma akwai yanzu idan muka duba watarar jibala ta hasabu ha jamidatan wahiyar ta murru marar sahab to idan kun lura kyau wahiya tamurru marra sahab kaga marra din nan ai masdar ne shi ma ko gabanin shi an kawo an samu jumla ce ai ko wahiya tamurru kaga jumla ce ai to dukkan masdar da ka gan shi ya zo a gaban jumla haka to za ga galibi shi ma an share amilin sa wahiya tamurru kuma za ga yana fa'idantar da tashbihi ne wahiya tamurru marra sahabi ai wahiya tamurru kamar sahabi ja ibrahimu wa huwa yabki wa huwa yabki buka kaza ja ibrahimu a wa huwa yabki ko kuma ja ibrahim a ga misali nan kalibuka'an kalibukan buka'a za ta udla aiwali abuki buka'a za ta tufla udla ni ina yin kuka kaman kukan wacce take da mushkila kaga libukan ai li abuki buka'a kaza kaman li sautun sauta himarin kun gani ana share masjid dinsa baiti ne kenan to alhamdulillah idan Allah ya kai mu sai mu tashi al-maf'ulun lahu insha Allah subhanahu wataala shine suke ce mishi al-maf'ul li ajalihi yawwa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iki hadar al-maut ay li ajli hadar al-maut ko shine za mu ganshi insha Allah abinda Allah ya ba mu ikon karanta daidai Allah ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya famtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk